إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na lahadi a yau na uku ga wata na zulqa'ada shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa sha tara watan hudu miladiya na 2026 da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam wallafan shehu malami al'imamun nawawi Allah ya rahama a gare shi za mu tashi babi na 255 malai ce babu jawazi la'ani ashabil ma'asi ghairal mu'ayyani babi da zai mana magana akan halaccin tsinewa ma'abuta sabon Allah ya ce amma ghairal mu'ayyani amma ba tare da nunawa ba ayyuka na ɓanna umuman al'akudin goro haka babu laihi ka la'anci masu ɓanna a gabaki ɗayansu amma ka nuna wani akan yayi wannan aikin na ɓanna ka tsine mushi wannan kuma mun gani baya halatta a darasin baya to kaga kenan addini ya wawware abubuwa kowanne daban-daban malici qala Allah ta'ala ala la'natullahi 'ala zalimin ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratu hud aya ta 18 Allah ce ala ku saurara la'natullahi tsinuwar Allah ta tabbata ala zalimin akan duk azzalimai to yanzu ba za ka kalli wani mutum da sunan azzalimi ba ka ce mashi ai wannan tsinanne ne ka nuna shi sai dai ka ce a tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai idan yana cikin azzalimai kuma ya cancanci wannan tsinuwa to ubangiji zai tsine mashi dama kai ba kai ba za ka tsine ne kenan in ka ɗauka umuman a gaba ɗaya babu laihi a la'anci waɗanda suke a zalimai ne kaga babin da malam ya kulla jawazu la'ani ashabil ma'asi ghairal muayyani na ya mutu hili wa qala ta'ala Allah yake cewa fa anzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala zalimin wani mai kira ko mai shela ya yi shela an zana mu'azzinun wani mai shela ya yi shela ai nadi munadin wani mai kira ya yi kira bainahum a tsakaninsu su waɗanda suke ma'abuta ayyukan sabo su ce alla'anatullahi ala zalimi na lalle tsiruwar allah ta tabbata kan azalumai ko kuma zama tun mala'iku ne za su faɗi haka ala aidai nan mahallu shahid ala anna la'natullahi al-la'natullahi ala zalimin cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan waɗanda suke masu zuwa su sabo to kaga masu sabo umuman babu laihi ayi tsinuwa gaba daya amma ka nuna wani mutum ka tusa shi ka nuna shi wannan shine abin da bai halatta ba to yanzu malam imamu nawawi da irin salo na rubutu nashi za mu ga yadda zai zubo mana wasu hadisai da yawa a waje guda amma kuma zai haɗi mana mi yasa ya musu irin wannan tsarin wanda ya sha bamban da tsarin da ya ɗauko mu da shi tun daga warkon littafi malice wa sabata fi sahihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsala yace ya tabbata a cikin as-sahih shine bukhari kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi cewa la'ana Allahu alwasilata Allah mai girma da buwaya ya tsinewa wadda ta nema a ƙulla mata mesh a ƙara mata gashi a kanta ko gashi ko abin da yake tsayawa a kan batun wannan saboda alwasila aka ce kenan wanda za ta ƙara gashinta wadda za ta ƙara a karan kanta wadda ita ce mai aikin ubangiji subhanahu wata'ala ya tsine mata wal mustausila da wadda ita ce ta kitsa mata wannan abu ita ma Allah tsine mata to kaga anan manzala sallallahu alaihi ya ambata mana cewa Allah ya yi tsinuwa akan waɗannan amma kaga a matsayin mu ya fito riga ce mara wuya ba ce ba wacce ko wacce ko wacce ko wacce a in kika yi aikin to gadi abinda manzala sallallahu alaihi ya wadi da haka ke ki zama towa kanki da kanki alƙaliya manzala sallallahu alaihi ya yi tsinuwa akan dukkan matar da za a kitsa mata ita ce wasila almustausila ita ce makitsiyar da mai kitsawar da wadda aka kitsawa gaba ɗaya sun yi tarayya a cikin wannan tsinuwa Allah kare mu kuma kaga wanda yake maka nuni akan akwai tsinannu da yawa a yau ware da gaske saboda da yawa suna sawa barantana ka ce za a yi wani biki ko ta aihu ke da Allah ya tsallakar da ke wannan gadar mai wahalar tsallakawa kuma duk ki rasa abin da za ki sa kauta wa ubangiji kima Allah godiya da shi sai sa amma Allah ki zo ki dindima wannan nashkin a saman kanki wai sunan cewa za a yi biki a nuna farin ciki amma kuma a cikin sabon Allah ko kuma za a yi wani biki na aure a sama amarya ko a sama wane ne ko da kanta kurkur ne batta da komi baya halatta a sa mata wata mata ta zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullahi akwai wani cuta da ya kama kan iyatta kuma ga ta za ta yi aure gashin ta ya lalace akwai damar da za ta sa wani abu mazalaci a barta kana eh a hadi mishi cewa bata da gashin kai gashin ta na kanta bai babu eh a hadi mishi saboda kar a je ya ce a shi mai gashi yake su kuma har samun matsala tun da na a faɗi mashi cewa gashin ta irin na gwarawa ne an yi kwaskwas an sabke gashin ba ya halatta a zuwa kitsa mata ko a sa wata hula da ake sawa wadda tsora ta kawai za a yi duka wannan ba su halatta aka ji tsoron Allah mata kuma maza a zama tsayayyu kar a bar su su yi ta wasa kaganan dai yanzu yau a ce ga gidanka na kuma akwai irin waɗannan wanda aka yi mazala ya wuce Allah ya tsine musu kaga tabbas akwai matsala ko kuma ya zama to matarka ita ce makitsiyar eh kana ga cewa ai ana samun abubuwa to tsinuwa ce ake samu babu wani alheri a cikin wannan Allah kare mu malai ce wa anhu qala kuma daga gare shi sallallahu alaihi wasallam yace yace la'ana Allahu akilar riba Allah mai girma da buwaya ya tsinewa wanda yake cin kuɗi da ruwa wanda yake cin riba wa halallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halatta saye da sayarwa amma a cikin asnaf na saye da sayarwa da ake yi akwai irin abin da kuma akwai riba tana shiga cikin wanda kuma baya halatta haramun Allah ya haramta Allah ya halatta ciniki amma Allah ya haramta ne ya haramta riba kuɗi da ruwa ko ya zamanto kai tsaye ko kuma ya zamanto ta dubaru da za a riƙa yi za ka misali yanzu mutumin da zai zamanto ya zo neman bashi wajen ɗan kasuwa sai ce masha ba za mu iya ɗaukar kuɗi mu baka ba tsaba amma za mu iya ɗaukar kayan kasuwa mu baka alashi aka baka ka gani a huskan hwari kama abu ne mai kyau an ba kana zuwa ka salwantar da shi a wani waje ka shiga harkokinka to amma sai ya nuna maka cewa shi yana so in za ka sai da zai iya saya ko kuma muna da yara wanda za su iya saya duka dai an kewaye an kewaye an kuma an tsaya a waje guda hiyar dubara yana ga Allah zai mawayo subhanallah sai ce ai muna da yara masu saya ko kuma je ka waje kaza anguwa kaza akwai shago kaza akwai wani mai shago yana saya alhali bakin su guda ko kuma kai tsaye ya nuna maka cewa a in dai za ka sai da kaza to shi zai saya misali ya baka kayan jika 20 sai ce in za ka sai da su 18 ko 17 shi zai saya yanzu sai an medo wannan kayan wajen shi sai ya ɗauki jika 17 sai ya baka amma zai rubuta cewa yana bin ka bashin jika nawa jika 20 ta wannan abin da ya yi na ƙasun nan ribaci bayan halatta to ala'ayi dai akwai huskoki da yawa ko kuma ta'amuli da da bankina bankuna wanda zaka samu wannan kuma wani hau ne wanda ya fada da yawa daga cikin ma'aikata sai mutum ya je ya ɗauko irin wannan frekin ko na tabaski kai da za a yi aikin ibada me gama ka da cin kudin bashin banki ibada sai za ka yi ba ba wadon ka burge gidanka ba ne ba don ka burge 'yan anguwanku don ka burge matarka ka burge ɗiyanka a ce kayan karaguna ko kayan karago ba na ka ake yin layya ba layya ibada ce in ka yi ta don allah ka samu lada in ba ba ka yi don allah ba ka sauka babu zancen lada to ko banda wanda sai ka je ka kinkimo abin da yake haramun ne kai ka san haram ne kuma ka zo da ita zo a zo a markaɗa a yi wannan layyar saboda dai aimi a nuna cewa a gadai cewa kai ma kayanka matarka ta ga kayanka subhanallah kaga an fita daga bautan Allah an shiga bautan shaidan Allah kare na'am to wannan kuma wata mas'ala ce wadda ukhtulifa fiha eh ukhtulifa fiha cewa in kudi hannu ne kaza amma in bashi ne kuma kaza ne akwai sabani akai akan tsakanin haramci da halalci sai dai kuma tarjihin mas'ala yana bukatar wani karatu mai zaman kanshi tunda malamai sun tattauna da yawa kuma kowa ka irin nashi abin da ya dogara da shi kenan wannan ya shi ya sha ban da wancan eh shi wannan kawai kai tsaye ba da za kai kuma sai ka komo ka sake sayen shi kuma sai ka rubuta kudin bashin akan asalin abin da ka saida mishin ba akan abin da kai ka saya wajen shi ba to wannan cin riba bayan abin da ya shahi kudi irin na tabaskiwo kuma akwai fure na ramadan akwai na rantare ka biya musu kudi da kudin da akwai tsinuwa a cikinsu wanda allah ce yi magana ta abin da ya shahi duk wanda yake cin riba to fa yaƙi ne ya shelanta ka yi dekilaren yaƙi tsakaninka da allah da kai da allah za ku yaƙi ba ai ba sai ya faɗi maka wanda zai faɗi ba ba ya faɗi maka ba da aka kawo ka ajiye hankalinka in Allah sa ka samu kai an baka samu ba kar ka ɗauki abin da zai zamanto maka alaƙaƙai a nan rayuwarka duk mutumin da ya ɗauki irin waɗannan abuwa ba a fiye wanyewa lahiya ba sai an komo rayuwa kuma ta tagayyara wahalar da ba a so za a shige ta tsamo-tsamo akwai wanda sai da shi ma za a yi wata bankin ta daban idan ya lafta ya lafta ya lafta ya lafta daga nan da yake ce mashi rasha mu haka ne mu sai wata banki ta zo halwa ta rashe shi sai ta biya wannan bankin sai a koma can yanzu dama ɗaya ce wai don ya samu damar ɗaukan bashi ita wani tsoho bankin ta ƙare da shi mata bashi bashi sai waccan ta zo ta yi ta rashe shi ta kai shi can ya ta ajiye shi kuma can ma ta same shi ta yi ta ƙwandasa shi an ba hankali sai ga abubuwa kana samun abin da ya kamata ya wadace ka a rayuwa amma sai ga abin diya yau kai da Allah kaga la'anallahu Allah ya tsine wa akilar riba mai cin riba kuma kai ka ci riban nan ba dukkan ta'amuli da banki yake zama towa haramun ba akwai abubuwan da akwai interi wanda duk wanda yake ya sani dai mutum ya je kwaso ya kawo cikin iyalin shi zuba kuma dole a zo a rika samun a rika samun matsaloli ga mutum yana aiki yana da albashin da yana da rihin asiri amma sai ga rayuwa sai a hankali me yasa saboda ya cici irin waɗannan abubuwa kuma ga wani bala'i da yake saman kansu don ka gane al'amari ne wanda babu albarka a ciki kwata-kwata Allah ya tsage albarka a ciki yau aka ce mutum ya ɗauki wannan kuɗin sai daga kamar wani kuɗin banza ne kawai he shiga abubuwan banza da su ba zai ma tsaya ba yayi kadiran su don a nuna maka dama kuɗin banza ne ba wuce ya ce garin banza a horon-horon banza yake tafiya kawai zo a yi waye a yi waye a yi waye a kuma babu kuma can ana can ana nika shi daga can Allah kiyaye a nisanci abin da Allah haramta duk abin da Allah ya haramta mu ne yake gyarawa karka taba zamanin cewa dan ka bar wani abin da Allah haramta ka kara Allah da wani kai ilmi kanka ne in ka kayyadu da abin da Allah ya dora maka na hukumce hukumce wallahi kanka kama gata in kuma kai insilahi ka ce a kai mu kawai ziza mai shi kenan ga hiri ga doki a zuba a gani wa annahu kuma shi sallallahu alaihi wasallam mazalla la'anal musawwirin mazalla ya tsine ma waɗanda suke ɗaukan foto masu sura sawwar abu a sawwara shi matsala cewar tana da faɗi ita ma da maganganun malamai daban-daban abu na farko a wannan ɓangare taswirin da za a yi a sawwar abu a sassaƙa shi ta hanyar dutse ko ta hanyar icce ko a ɗauki alƙalami a zana wani abu daga cikin abubuwan da suke da rai to wannan babu saɓani kwata-kwata a tsakanin malamai cewa duk wanda ya yi wannan wannan tsinuwar ta manzala salasala ta haukan shi daga cikin nusus inda suke nuni akan wannan cewa su waɗanda suke wannan taswirin yudahuna khalqallahi suna ƙoƙarin kamanceceniya da abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta kai agwagwa ko kai kare ko kai doki ko ka yi wane ne a ɓangaren da ya shayi ko da icce ko da dutse ko ka ɗauka ka zana wani duka ta hiyar su guda banda wanda mazala yake cewa duk mutumin da ya zana irin waɗannan abubuwa sai an umarce shi gobe iyama a kan ya musa mashirai kuma ba zai iya ba wannan ɓangare na farko wanda babu saɓani a cikin shi wanda yake da saɓani shine asuwaru alfotografiya foto da ake yi da kamera wanda shine akwai sabani a cikin shi wasu daga cikin malami sun ɗauki dukkan hadisin da suka zo akan abin da ya shahi la'anul musawirin wajen hadisi goma sha wani abu kusan ashirin ingantattu suka ɗauke su tsaf gabaɗe suka zuba su akan foto kenan aka zuba su akan hoto tahiyya mice ce tahiyya ce guda tahiyya ce guda to shine zaka ji bayanin cewa haramun ne mutum ne hoto war suke da wannan fahimtar a cikin irin waɗannan sai suka rabu wasu suka ce a foto ne haramun amma video ba haram bane ba amma duka abu guda ne da foto da bidiyo duka abu guda ne me bidiyo a waɗanda suke da ilimin abu shi ma hoto ne hoto ne yake tahiya a cikin gaugawa shi kuma wancan ya tsaya shi kuma wanda tahiya ne yake amma duka shi ma hoton ne katarat ɗin shi ne suke haɗuwa su ne suke bada abin da ya shayi bidiyon ga mutum yana motsi ta wannan bangare ɗaya bangare na biyu akan abin da ya shahi asuwar alfotografiya halacci amma ba tare da faɗaɗawa ba mu suke cewa halaccin mutum ya hudu suka ce ai ba kwaikwayon halittan Allah ba ne ba wanda ya sassaƙa da wanda ya zana daban suke da wanda gashi na wannan izuddin da aka mai kicik duk inda aka kai shi a cikin angon nan kuwa ce a wannan izuddin ne ɗan gidan kurabu shi ne wannan halittar da ta Allah ita ce misalin shi suka ce misalin madubi da za ka tsaya kalli kanka ga kanan kai ne a ba haramun ne ba to a wannan mahanga wasu daga cikin malamai suke halattawa wannan shine abin da suka fahimta ba ƙoƙarin kwaikwayon halittar Allah ba ne inna mace halittar Allah ce kawai habskinta ne aka yi rike ta ne aka yi rike ta aka yi to akwai maganganu da yawa aka yi ala'ai dai mahuta akan abin da ya shayi foto mutum kare wasa ka yi shi ƙadrar haja wa ƙadrar darura amma ko ina aitai gaskiya akwai zai rika so sa maka zuciya ko baka samun gamsuwa eh kuma wasu daga cikin magabata na kusa-kusan nan sun ta yi akan haramci daga baya sun yi tarajuyi la sai ma abin da shahi bidiyoyi ka akan halaccin wannan amma da aka ce musawiri ne kanan farko waɗanda yake shiga su ne waɗancan wanda babu saɓani a kansu to wanda matsala kuma na biyu a suwar fotografiya ba za ka tsananta a cikin abin da ba an samu sabanin magabata a kai wajen fahimtar shi tunda wani abu ne wanda yake hadisi ne ba kon abu ne ba wani jimawa yi ba a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam magana foto kaga wannan ai babu su yana kai tsaye taswiri da ake ne a wannan lokacin musawirin su ne masu sassakawa da zanawa saboda ana samu tun a wancan lokacin sai zauna ya rika zana hoton mutane surawa ne surawa ne surawa ne to duk abin da suke zawatul arwa abin da yake da rai haramun ne wannan shi babu wani sabani akai to wannan shi iya daga cikin jumlar waɗanda aka tsine ma yace wa annahu qala la'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi sannan dai manzala sallallahu alaihi ya ƙara ambatawa kaga nan duka riga ce mara wuya duk wanda yayi mal'un ne amma ba za ka zo ka tissa wani mutum guda ka ce kawai tunda kai kaza kai tsinanne ne a wannan ko baka da wannan hurmi manzala sallallahu alaihi yake cewa la'ana Allah Allah ya tsine ma man ghayyara manar al-ard mutumin da ya sauya iyakar ƙasa iyakar gona iyakar garka iyakar kare iyakar gida in ma iyakar miye an zo an sa iyaka gana ka ganawa saboda kai kana ga kai mutum ne mai dabara mai wayo sai ka rika dan matsowa ka rika dan matsowa ka rika dan matsowa wannan sauya iyaka da cin iyaka da kake tsinuwar Allah ce take tabbata a kanka za ka zo kanka asiri to ba maganan gayyara manarar ard ba wanda ya zo misali ya yi ba ba kere handami karen wani ya zamna a saman shi ɗan ya yi mursisi haka duka yana ciki sannan banda wannan mazala salasala cewa duk wanda ya irin wannan cin iyaka a gobe kiyama za a tsawwaka mashi abin nan da ya ci tun daga ƙasan bakwai za a gina tun ƙasan bakwai za a cicciɓo a ɗora maka duk wanda ya ganka ya san farawon kare ne kai barawon iyaka ne ka ci iyakarwa ne ka ci iyakarwa ne ka ci iyakarwa ne wanda za ka samu yana faruwa a cikin birane ta yi tashi ginawa kawai ya ɗan matso saboda yana ga shi mai dubara ne na adam inna huka na zaruman jahula Allah mi za ka da shi ɗan abu ƙid ya ja maka tashi hankali hana kakwancin gabari kuma ta yaya za ka yi ka bari dai jarabar da haɗamar da zalamar ana za ka bari shi ana za ka bari shi tahiya za ka yi ka bari shi wanda ka barin ma shi ma tahiya zai yi bar shi karka jayewa kanka abinda baka iyawa to za ka samu yana faruwa ko kuma a ƙauye wani gonan ma zai cinye gaba ɗaya ba ya sauya iyakarta ba kawai a siyi mursisi a yi ta abubuwa a rika zuwa ana zawo akan abin da sun san ba gaskiya gare su to shi ma wannan tsinuwa zo akan shi mana gayyara manaral ard duk mutumin da ya sauya iyaka shi ma wanda Allah ya tsine mashi albarka ai hududaha malaci ai abin da ake nihi da manaral ard yace hududaha iyakan kasa ka zo ka sauya shi wa annahu qala kuma manzo sallallahu alaihi ya ce la'anallahu sariqa yasruqul baydata Allah ya tsine wa barawo ya saci kwai mutum zo doki abin da ba nashi ba a bangaren karasa da shi ke tafa tuqta'u yadahu a cire a tafin hannun shi to wannan satar da zai yi kaga nan ma tsinuwa ta mi tsinuwar Allah ta tabbata akan mutumin da zai zo yi wannan sata duka ayyukan banna ne wanda mutum in yana jin tsoron Allah ba zai kusance su ba baratana aikata su kuma su ne zamantakewar ɗan adam zaman kalahiya a duniya da gobe kiyama yana cikin wannan karantarwar idan da a ce kowa za a bi kaga tabbas za a zauna lahiya amma zaka duba da ake kaffa kaffa abinka kana ji kana gani sai barawo zai ɗauke shi wani masallaci zai zo yana sallah ɗauke mutum shi mutum yana bautawa Allah saboda tsabagen cewa wannan tsinuwar ta Allah ta kama ka sai ka zo ka ɗauke motar shi ka je ka cewa Allah ne kuma me za ka yi da shi wani amfani za ka yi da shi duka yana daga cikin la'anar a ce Allah ya isa ya ce nawa muka gani ashe shi tuni ya tsinu ne bai sani ba a tsine ke shi ya sa faɗo wannan magana da ba zai faɗe ta ba ya kamata ya ji tsoron Allah duka lokaci nawa za ka yi to sata addini ya haramta ka ɗauki abin da ba naka ba abin da aka sa shi cikin hirs mutum zai zo har ya sai kile ko kwaɗo ya sa saboda dai kara ɗauke shi amma baya hana ba wani addira gidan shi a ɗauki wani banda ma wanda sai an cutar da gangan jikin shi ko an ci mutuncin shi ka kai zuwa ga lokacin za a ɗauki abin da za a ɗauka Allah yana ji Allah yana gani kuma Allah yana madakata kuma tabbas sai kaje inna rabbaka labil mirsad Allah sai yayi sakamako yayi ya rama wa duk wanda aka zalunce shi Allah sai ya rama mishi karka taba zamanin cewa ka ci banza an zo iyakan kasan ne kana kaci banza kaza din ne kana kaci banza ka saci kayan mutane kana kaci banza wallahi bata ci banza ba bata ci ba wallahi bata ci ba haka mutum mai imani ya ji tsoron Allah kar ya zama barawo kar ya zama mai daukan kayan mutane shi ma akwai tsinuwa akan shi sannan yake cewa wa annahu qala kaga wanda ya saba ma ya saba ma uslubin da malai ya saba yake kawo hadisi amma zai hudu min dalili a kasa ya ce wa annahu qala ko manzala sallallahu alaihi ya ce la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifan shi me ya la'antar su shine zagin su aibanta su uwayen da su ne sababin zanwanka gidan duniya sai ka zo ka rika sakin baki akan su wai kai ga wanda ya san yancin shi ana samun wani kaso daga cikin irin waɗannan yara wanda ba sa jin has yana ga ubannin shi ba dubbu su gane ba ne ba uwayen shi dubbu su gane ba kowa bai gane ba shi gane ya kama uwayen shi ya rika aibanta su ko ya rika zagin su ko har a rika shiga tsakani tsakanin ɗa da mahaifin shi ko uwa da ɗanta to duk wanda ya ɗauki wannan salo shi ma Allah ya tsine mashi albarka in ba tsinantuwa ba abin da zai samu ta kama wannan tafarki zaman to mahaifanka duk ka rasa inda za ka gwada bajintar cewa kai baka jin magana sai akan babanka kuma maka sannan mazala ya ce wa la'ana Allahu man zabaha li ghairillah Allah ya tsine ma wanda ya yanka dan wani Allah ana yanka ne dan Allah shi yasa yace fa salli li rabbika wanhar ka soke dabbarka ka yanka ta dan Allah قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له كهدي مسكي ونسكي lalle yanka da zanyi wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata dukan su kacokan mallakan Allah Allah ne ubangijin talake ba da abokin tarayya ashe ba a yanka da umarnin wani sai da umarnin wa Allah kai ne kai baki sai ka ɗauko dabba za ka yanka saboda zauwan wannan bakin naka ai duk cikin umarnin Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duka cikin wannan umarnin ne me ake nihi da umarnin da zai ja maka tsinuwa yau wani ko da sunan tsubbu ko da sunan bokanci kai tsaye ta ce maka a nemo kaji adadi kaza wannan adadin wa ba da su shi ya ba da su ba Allah bai ba da su ba Allah ya ba da su ba a nemo dabba launi kaza fara ko baka ko tarwada ko wake-wake wannan launin wa ayyana shi shi ba Allah da manzan shi daga nan za ka gane cewa umarnin shi ne ba umarnin Allah da manzo bane ba ko kuma a dabbar a nemo baka kirin saboda aiki yana da hatsari ko a nemo fara tas saboda alheri ake nema cikin aiki waye ba da wannan ka'idar shi ya bada ba Allah bai bada ta lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba abinda Allah zai yi da naman dabba da za ku yanka ba abinda Allah zai yi da jinin walakin yanaluhu taqwa minkum abinda Allah yake duwa shine tsoron Allah da ya tunkuda ku wajen yanka wannan dabbar an yi dan Allah da umarnin Allah da manzon shi ko kuma a an yi ne dan wani Allah to wannan yake yankin ana samun su da yawa a tsari irin na tsubbu haka kuma a tsari irin na bokanci bal hasali wasu ba bayan ka za a yi ba wani bigewa za a yi wata kan za a kama a musgi wata yanka tan za a yi maimaki a yanka daga inda aka saba yanka daga baya za a yanko ta wannan duka yake maka nuni akan umarni ne wanda ba daga Allah da manzon shi yake ba to duk wanda ya irin wannan yankan Allah ya tsine mashi albarka man zabaha li ghairillah duk wanda ya yanka dan wani Allah Allah zai ne mashi albarka sannan wa annahu qala manzala sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan mazalla yayi bayani akan abin da ya shahi lafazi na tsinuwa akan man ahdatha fiha duk mutumin da ya kirkiri wani abu ko na bid'a ko wata banna fil a garin madina fiha ay fil madinati a garin madina hadathan ya zamanto ka ba da wata abin da yake wani abu kirkirarre kuka kirkira a garin madina ko kuka ba shi gindin zama shine man ahdatha fiha hadathan wanda ya kirkiri wata bid'a a madina ko kuma wanda ya kirkiri wani aikin banna a madina wannan mutumin shi ma Allah ya tsine mashi albarka sai ce au awa muhdithan ko kuma ka ba da mafaka ga wani wanda yake dan bid'a muhdithan ay mubtadi'an fi ad-din mimma laysa minhu dan tsubbu ne yazo gari sai ka sabke shi mutane matan mutane da wane ne suka yi tazawwa to wannan hadisin tabbas zai koma saman kanka ko kuma ka sabke wani zindiƙan aduwwan lil islami wal muslimin ka sabke wani zindiki makiyin musulunci da musulmai ka bashi mafaka haka zai shiga ƙarƙashin wannan mutumin da yake mabannaci ne ka bashi mafaka misali ka san wannan mutumin giya yake sai da misali ko yana sai da tabar wiwi ko kuma a yana sai da tramol ko kuma yana abu kaza sai ka ba shi hayan shago ko kuma ka ba shi hayan gida ka san mazinaci ne ka ba shi hayan gida ‘yan anguwa su yi gungu su ce maka wani gidan nan da ka ba ma wannan mutumin ga irin abin da ke a cikin shi ko kuma a sa ido sai ce kaji ‘yan tsurku ina ruwanku gida na wani ya je abin da aikata abin da ya dama ni dai a wata in ya kamun kudin haya magana ta kare ta wanda shi matsino za ta tabbata a kai saboda mabannaci ne kai ka ba shi mafaka ka ba shi mafaka kuma kai kawai ka zama tura asmali dan jari hujja kawai kai dai in an baka kudi to baka da matsala babu sanin ya kamata babu sanin mutunci babu sanin kaza babu kiyaye hurumi na addini in dai ka samu kudi kawai magana ta kare wannan ba ɗabi'ar mutum mai imani ba ce ba kuma idan kai haka za ka iya samun tsiruwar Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka baiwa wanda yake mabannaci mafaka ya ce duk wanda ya aikata wannan fa'alaihi la'anatullahi matsalarci a kan wannan mutumin akwai tsinuwar Allah wal mala'ikati akwai tsinuwar mala'iku wannan su ajma'ina da sauran gama garin mutanen kwarai ma duk sun tsine ma wanda yake da wani ɗabi'an da wannan halin Allah kare mu to kaga da duka wannan jumla ce ta mi ta tsinuwa amma wanda ba ayyana wani mutum ba da sunan shi sai dai a sake ta haka nan kawai wa annahu qala kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma la'an ri'lan wa zakwana wa usayyata wazalla wani lokaci al'amari ya kai ya kawo wazalla ce Allahumma la'an ri'lan Allah ka tsine wa ri'il wa zakwan Allah ka tsine wa zakwan wa usayya Allah ka tsine wa usayya mali ce wannan mazala yake ce asawullah wa rasulahu waɗannan ƙabilun gaba ɗayansu sun saba ma Allah da manzon shi kaga anan mazala ya ayyana su ƙabila kaza da ƙabila kaza da ƙabila kaza da ƙabila kaza idan al'amari ya turki ya zamanto ya kai wani makura babu laihi ayyanawa amma nisanta shi ne aula amma manzala sallallahu kaga manzo ne na Allah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ya ambaci waɗannan kabilun guda uku ri'il zakwan usayya manzala duka waɗannan Allah ya tsine musu albarka me yasa saboda asawullaha wa rasulahu sun saba wa Allah da manzon shi malici wa hadhihi thalathu qaba'il min al-arabi wannan kabilu guda uku da a cikin laraba suke ra'il zakwan da usayya wa annahu qala kuma zalla sallallahu ya fada la'ana Allahu yahuda Allah ya tsine ma yahudawa sai manzo Allah ya faɗi dalili sai ta ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riki kaburrukan annabawansu a matsayin wurin bautar Allah mazala anan yuhadhir yana kashedi ne ga wannan al'ummata mu kuma nan kwanaki ɗan kaɗan da kahi mutuwar shi ya ambaci wannan magana cewa Allah ya tsine ma yahuda sun riƙe kaburrukan annabawansu wuraren bautan Allah a masallaci wanda za ka samu wannan abin da mazalla ya nuni a kai sai ka samu wasu ayyar suna musulunci suna aikata shi malami sai ya mutu sai a ɗauka sai a samu wani ɓangare kawai abin ne shi a cikin masallaci in kun ƙaya da sallah sai a ce to ku shiga ku yi ziyara business ce haraka ce aka buɗe ta samu ta neman kuɗi amma bai da alhaka da addinin Allah la min qarib wala min ba'id addini hada ma yake akan wannan gashi manzon Allah cewa Allah ya tsine ma yahudawa sun riki kaburrukan annabawansu a matsayin mi a matsayin masallatayya a matsayin wuraren bautan Allah makwantai daban masallaci daban to kaga anan kuma abinda zai mu ƙara duwa a cikin wannan lafazin mazala ta yi ƙubura an biya ihim annabawa kowa ya san mutane kirki ne amma saboda sirriki wannan a matsayin wurin bautan Allah Allah ya tsine musu albarka ba a duba cewa ba annabawa ne waɗanda suka riƙa wanda suka riƙa suke bauta makin a wannan wurin suke kabarinsu annabawa ne Allah ya ce dalilin wannan kabarurrukan annabawa da kuke bautawa Allah ya tsine ma masu wannan aikin albarka ina ko a yau wani ya sace irin wannan hukumci yana da ba ba ba son rai bane ba kakka sa son rai to haka ne kawai ya mutu sai duka ya sa shi ko ko a maki kishin a kai kishin makwantai dan mi a kai ka makwantan musulmai saboda zaka samu alheri da yawa duk lokacin da za a binne wata gawa aka shiga assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minin wal mu'minat wa inna insha Allah bikum lahiqun adda adda za a yi ta nema musu gawara kai kana ciki amma yaka za ka binne ka gidanka gawa nawa za a kai makwantai a wuni duk abin da yake ba addini ba mutum ya fita daga cikin shi kawai don ka nuna kai babba ne ya ba magana wani girma kai da ka mutu gidan mi gare ka kuma ba wani fifiko gare ka ba wanda gashi addini ya haɗi baka da shi Allah kiyaye wa annahu kuma manzala sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal sannan manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsine wa al-mutashabbihina maza masu kamanceceniya bin-nisa'i da mata ɗan daudu Allah ya tsine musu albarka a tsine suke ba wani kayan burgiya ba ne ba an yi wani sun yi wasu ƙungiyoyi na inji da rashin jin magana da rera Allah da manzan shi da rera dokokin Allah bal hasali za ka same su har tsakanin ƙasa da ƙasa ɗan ƙasa kaza sun tsallako ƙasa kaza ɗan ƙasa kaza sun tsallaka ƙasa kaza wai suna da suna da wata wata wata wata haɗaka da take haɗa su suna da santir ko cibiyoyi wanda ba na banza ne kuma waɗannan sojiya za ga cewa ana ba su goyon baya a tsarin mulki iri na demokuraɗiyya saboda in kana nema abin da ka cewa demokuraɗiyya to su 'yan dambu wasu rukuni da a cikin su ma rukuni da a ciki saboda tahiyan tsarin wancan da nasu duka iri ɗaya ne me tsarin su kawai shine ya za a yi ɓanna ta yaɗu a cikin mutane yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu sai gana ba su goyen baya ana alaka zaka suna da manyan mutane saboda mafi yawancin su kawale ne mafi yawancin su kawale ne sannan kuma suna dakon dukkan wata banna da ka sani dan daudu na ita kwanta saboda kai namiji baka kalle shi ba a matsayin cewa ga wani abu daidaitacce sannan kuma za ka ga cewa yana shiga yana fita wajen wa wajen mata sai ga mafi yawa kuma kawaye kawance suke da mata a bakantaka suke da mata kuma ko a cikin gidajen wanda ɓanna tana nan wai matar mutum wai tana da tana da kawa wadanda kawan kawanta kawanta ne zaka ga suna faɗi suna ƙarawa kaga manyan mata manyan mata suke manya na manyan mutane kaga suna da relation suna da alaka da waɗannan eh kaga kina ana ɗirmi musu gindi ana ba su goyon baya ban da wannan gidajen biki ake aiko su ake gayyato su wai su za su zo su dafa tuwon biki don kar a samu rigima tsakanin famin miji da famin ita mata yau an jama a samu matsala ba wallahi in dai kasancewa za a samu matsala ran da aka aihe ta ko aka aihe shi ce to sunan yaro dai kaza yawa kuma zancen wani bikin zawa'ar a zo a sa'aru babu shi kowa shiga daga shi ba ya kun zo kuma za ku samu matsala to amma sai ga wai har kwamiti akwai wata wani kwamiti na 'yan daudu masu da hoto a wajen biki suna kai a raina mutane ba wai in suna dafa abincin wai kartan madara ake rika zazzage musu ana kada musu kadin kabriyo suna sha wai dole sai ana musu haka ko matan kowace ta koma gehe ana cicce da ido wai ba a taɓa musu tukunya Allah ka duba ga wani wakil lalace ne kawai kamar da kai ka kaskancece yau shaɗan daudu zai zo da ƙasa maka doka a matsayin mi shi da kun samu shi ne ba a san namiji ne ko mace ne bai kamata ba mutum mai imani ji tsoron Allah ji tsoron Allah ba kai bane zaka abin da ka ga dama a duk wanda Allah ya tsine mishi dole ne karka kafa kafa da shi Allah ya tsine ma mazhajen da suke kamancece ne da mace ya sa dan kunne ya sa sarka ya sa warwaro kaga wannan duka kowa ya sani ko ba aukaci ya san wannan kayan mata ne to duk wanda ya sa su ya kamancece ne da mata kuma Allah ya tsine ne samari masu sa sarka da masu sa dan kunne ko kuma ka duba ga wahayin shedan in shedan ya rena mutum ba ma dan kunna zai saba ha wani abu zai dauko wani iskot haka ko wani waye sai ya lika ana ya lika ana kawai wahayin shedan kuma wanda an gashi me yake nuni yana nuni akan dan kunne ko sarka mutum ya sa sarka duka haramun ne mutum mai imani layin ka kai namiji ne layin ka daban amma akwai abubuwan ake samu ishtiraki tsakanin maza da mata na sawa wannan dan namiji ya zo ya sa shi wannan ba laifi bane ba akwai abubuwan da dama asali da aka yi shi ba keɓantacce ba ne na mata ba keɓantacce ba ne ba na maza wanda za a iya za a iya tarayya a cikinsu mazala ya ce wal mutashabbihati minan nisa'i bin rijal da macen da matan da suke kamanceceniya da maza mace ce sai ta ɗauki salo da tsari irin na namiji da ka gani abin bai gamda ba bai dace da ita ba saboda ya sha bamban da asalin halittar da Allah ya mata ka yanzu ko abin hawa a su akwai wasu kalan motuna da za ka samu mafi yawa kamar ya zamanto kawai kala ne na maza haka ne kawai sai gama ci a saman ruwayar kawai ga abin ya yi wani bambara kwai me yasa saboda ba layin ta bane ba tamma yanzu misali ka ɗauki wundi don ka ga namiji a saman wundi adi jiddan saboda an ka gama ta a saman wundi min babu aula saboda an san wani abin da yake da fuska biyu amma ka gama ce misali a saman ruwayal to kaga wannan wani abin da yake sabo ne gaskiya sabo ne an ba wani abu na tilas ko saboda yanayin shi ma baya ba ta daman da za ta iya suturce jikinta yadda ya kamata in ba ta ɗauki matakai masu yawa walmutashabbihati minan nisa'i bir rijal matattakin da suke kamanceceniya da maza ta nuna kaman namiji wata bal hasali zaka samu ma ihtikaki da maza shine abin da ta baka tana ji ta ba kawai kaman namiji ta sa wando ta sa riga ta sa wane duk abin da namiji zai sa za ta iya sawa to inda ba akan hudud bane na addini baya halatta kuma tsinuwa tana kai Allah kare mu to waɗannan abubuwan da malai ambata mana tun daga farkon wannan babin har zuwa nan yace wa jami'u hadhihi al-alfazi fi sahih dukkan waɗannan lafazan da muka ji gaba ɗayan su kakam suna cikin as-sahih yani sahih al-bukhari yace ba'daha fi sahihai al-bukhari wa muslim wasu akwai a cikin bukhari akwai a cikin muslim wa ba'daha fi ihdahuma wasu riwayoyi kuma a cikin ɗaya daga cikin ko bukhari ko muslim yace malaci wa innama qasadtu al-ikhtisara bil isharati ilayhima malaci na nufaci takaitawa akan yin nuni game da wasu daga cikin waɗannan hadisan kamar da ya kawo su nan ya ce ya nuhata cewa ya taƙaita ne ɗanyi ishara yi mana nuni akan abin ga wasu jumlar abubuwan sun kasance an yi tsinuwa a kansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace su kuma ya tsinuwa a kansu wanda kuma yana maka nuni akan jawazu la'ani ashabil ma'asi halaccin tsinewa ma'abuta ayyuka na abin da ya shahilahi kana ya ce Allah tsine wa inda wudu baka yi laifi ba amma ka kalli ɗaya a cikin su ka ce Allah tsine maka kaka ayyana shi amma umuman kana iya tsine musu gaba daya kamar da wani hadisan duka akan akan haka suka yi nuna to shine ma yace yayi ishara zuwa ga wannan sai yace wa sa'adhkuru mu'zamaha fi abwabiha min hadha alkitab yace kuma waɗannan hadisan mafi yawancin su zan ambace su a cikin babin da ya dace da su a cikin wannan littafin insha Allah ta'ala in Allah ya so to ina ganin ya kamata mu insha Allah ya mu kwana hmm ko mu kara to mu kara mu kara babin nan na gaba mal yace babi na 266 babu tahrimi sabbil muslimi bighairi haqqin babi dake magana akan haramcin zagin mutum musulmi ba tare da haƙƙin shi ba zagi ma'anan shi aibantawa ka kama mutum ka aibanta shi ka yi kace-kace da shi ba tare da wani haƙi ba wannan haramun ne ka kame bakinka akan mi akan yan uwanka musulmi wallahi musulunci inda za mu bi abubuwan nan ƙeƙe da ƙeƙe za mu zauna lahiya za mu zauna lahiya a cikin abubuwa da yawa wanda muke cikin rudani a kansu a yau قال الله تعالى الله ke cewa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا Allah ce kaga waɗanda yu'zunal mu'minina suke cutar da masu imani maza wal mu'minati da masu imani mata bi ghairi maktasabu ba ba akan wani laihin da suka tsururta suka aikata haka kawai ka cutar da mutum idan kai haka faƙad ihtamalu buhtanan haƙiƙa ka ɗaukan makanka buhtanan wani aiki abin ƙyama buhtan ai fi'lan shani'an wani aiki abin ƙyama ka ɗaukan makanka wa isman kuma ka ɗaukan makanka aikin zunubi mubina wanda yake a ƙarara ka cutar da wani ka cutar da wani kin cutar da wacce kin cutar da wacce lalle duk wanda haka faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina ya dokan makan shi aiki wanda yake abun muni sannan kuma aiki wanda yake na zunubi sannan kuma aiki wanda yake a bayyane yake zunubi ne malici wa ali bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr mazala yake cewa a cikin hadisin abu mas'ud Allah ƙadir da a gare shi mazala ya ce sibabul muslim zagin mutum musulmi da aibanta shi da kamun ɗan uwanka musulmi kai kace-kace da shi fusuqun wani fasikanci ne fasikanci ne sannan qitaluhu kufur sannan kuma ya ƙarshe kafirci ne ya'ani yana hudda ka daga cikin kamalar imani ba kafircin da zai hudda ka daga cikin musulunci gaba ɗaya ba kofurin ne wanda zai hudda ka daga cikin mi zai hudda ka daga cikin kamala ta imani da haka dai hadisin nan yana nuna mana akan cewa azzajar min la'anil muslimi wa qitalihi tsoratarwa akan tsinewa musulmi da zagin shi da aibanta shi da yaƙai shi yake cewa saboda lima fi zalika min kufranin ni'mati wa adami ada'i haqqil ukhuwal imaniyya a cikin haka akwai butulce wa ni'imar Allah da ya maka ya maka halshe ya maka hankali ya baka lokaci ya maka kaza ya maka kaza sai kai amfani da wannan damar ka samu dan uwanka ka rika zage shi wa adami ada'i haqqil ukhuwal imaniyya sannan kuma baka cika haƙƙi wanda yake na imani ba al-imamu tabari yake cewa karkashin wannan hadisi yace wajhu tashbih bayna al-la'n wal qatl yace anna al-la'na huwa al-ib'ad min rahmatillah nace sibabul muslim aka ce mi fusuqun ko sai aka ce wa qitaluhu madha kufrun yace za mu samu kamanceceniya tsakanin tsinuwa da kuma abin da ya shayi yaƙa ya ce cewa annan la'ana shi tsinuwa huwal ibadu min rahmatillah Allah zai nisantar da kai daga rahamashi amma alqatlu kisa kuma ko kuma abin da ya shahi kashe shi ya kanshi yace ibadu min alhayat zaka nisantar da shi daga rayuwar shi kenan duk mutum musulmi in ka zage shi wannan fasikanci ne sannan kuma in ka yaƙe shi wannan kafirci ne da Allah subhanahu wa ta'ala zaka kai matakin da zaka raba shi da rayuwar shi وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري أبو ذر الله قال الرأى قريش يكي تشوى ياجد كن شبا لاباري بمزالة صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا babu wani mutum wanda zai je hidan uwan shi bil fiski ya ce wani fasiki ne awul kufur ko ya ce wani kafiri ne ya ce illar taddat a illar illar taddat alaihi face ai illa raja'at ilaihi wannan abin da kace wani fasiki ne ko wani kafiri ne wannan kalmar sai ta komo maka illam yakun sahibuhu kadhalika in wanda ka jewa ma kalmar ba haka yake ba to za ta je sama a rihe mata ƙasa a rihe mata dama a rihe mata hagun a rihe mata sai ta je kan wanda ka ce fasiki ne ko kuma kahuri ne sai ta duba ta gani in ta same shi a wannan yanayin sai ta zauna a jikin shi in ba ta samu ba sai a yi ƙaiƙai komo kan mashekiya Allah kiyaye mutum ya kiyaye halishan shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله